بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ya za mu ci gaba da hadisin ummu zar'i mun gajiya daga mace ta nawa ke zuwa ta goma daidai kenan ba mun yi tambaya ba wannan kin shi ba sai sati mai zuwa da wancan da wannan sai mu gama amma na biyun na ta goma sha ɗaya sai mutum ya ba da hankalin shi da kyau shine wanda yake da cike da wannan shine ma asalin hadisin da ake nasaba ummu zar'i ita ce ta sha ɗaya wadda da ita ake nasaba hadisin ma a ce hadisin ummu zar'i ya ce ƙalatul hadiya ashara sai ta goma sha ɗaya ta ce zauji abu zar'i mijina shine abu zar'i zar'in sunan ɗan shi ne shi kuma abu zar'i kenan baban zar'i ba ma abu zar'i wa ya sanar da kowa ne abu zar'i ma'ana ta ajibu ne da abin mamaki ta ce a nasa min huliyya uzunayya ya motsar da ado na kunnuwana ma'ana ya cika kunnuwana da ado wa mala amin shahami adudi kuma ya cika kitse na damtse na da matsina na cike suke da kitse ba hajani kuma ya sa ni farin ciki fa ba hajat ilayya nafsi kuma raina ta cika da farin ciki kullum a gidan shi cike nake da farin ciki ba haja ma'ana waje da ni fi ahli gunaima ya same ni a cikin wasu masu yan tamakai ma'aihwana mutane ne makiyayan tamakai su ma yan kaɗan gunaima tasgiri ne na algana bishikin a wani tsagi muna wani kote can inda ba ma san da mu ba gidan talakawa ne shi kuma mai hali ne faja'ala ni sai ya sanya ni fi ahli sahilin cikin mutane masu ahalin yawan dawakai sahil karan doki shine sahil wa adidin da kuma karan raƙumma ma'ana raƙumma da dawakai masu yawa ne wanda kukansa ma a gidansa ya cika ya ishi jama'a wada'isin da kuma kukan shanu shanu su ma kukansu ga sanan wa munakin da kuma wannan da kuma masu gyara kayan gona ga kuma noma da kayan gona masu yawa ta ce fa duka wannan bayani ne nau'ikan dabbobi da dukiyar da yake da fa inda hu a wajen shi ne abu zar'i a ƙulu zan faɗi abin da na gama dama fala uqabba ba a ce mini qabba hakilla ba a gaya mini muguwar magana wa arqudi zan yi barci yadda na so fa tasabba in yi habbarcin sahi in yi garas matini wa ashrabu kuma zan sha abin da na ga dama fa'atakamma har in haɗin abin nan in ji zahi ma'ana zan sha in sha in bari ummu abizar wannan shine halin shi tsakanin shi da ita sai kuma ummu abizar wannan ita inda ta sha bambam da su kenan bayan ta yabe shi kuma haƙuwar shi ma haka zaƙin shi ummu abizar sai kuma uwa abizar fama ummu abizar wa ya sanar da kuwa ce ce uwa abuzar ya ce uku muharada uku muha makayan dafa abincinta tukwane na dafa abincinta rada masu yalwa ne manya-manyan tukwane na dafa abinci a gidan ta rika karamci tana raba ma jama'a haka take ita uwak wa baituha fasah kuma gidanta cike yake da faɗi da yalwa alama ce ta wadata sai kuma ibnu abizar kenan yalwa da wadata da wannan yake nuna cewa kuma da yawan tukwane ana ciyar da jama'a ana kyautata musu da karamci ibnu abizar sai kuma dan abuzar fama ibnu abizar wa ya sanar da ku waye dan abuzar madaja'uhu makwantashi gurin da yake kwanci kama salli shaɗaba kama bawan dabino ne mai tabshi ma'ana guri ne gurin kwanciya mai tabshi kama bawan dabino mai tabshi yace wa tushbi uhu zira'ul jafara abin da ke kosar da shi shine zira'ul jafara zira'i na dan karamin dan akuya a wajen cin abinci ma'ana ba mai yawan cin abinci ba ne don aibu ne ga namiji ya zama ana siffanta shi da yawan cin abinci ko a jahiliya ya kuma binta abizar diya abu zar'i kenan wadda ba tata ba kuma bintu abizar wa ya sanar da kuwa ce ce diya abu zar ɗau'u abiha wa ummi wa ɗau'u ummi mai biyayya ce sosai shine ɗau'u mai tsananin biyayya ce ga ubanta da kuma tsananin biyayya ga ma'aikiyarta wa mil'u kisa'iha kuma ta cika abin ruhatta abin lullubat bargonta ko darata da take ruwa ta cika ta alama ce ta ce a katuwa ce ba karama ba ce yana daga cikin abin yabo su a wajen zikar ta zama siririya mata da jiki wa gaizu jaratiha kuma a bakin cikin kishiya ce jariyatu abizar jahiliya suna amfani da bakan tama kishiya jariyatu abizar sai kuma baiwa ta abuzar ma'ana yar aikin shi wadda ya kawo ta a matsayin 'yar aiki fama jariyatu abizar wa ya sanar da kuwa ce ce baiwa abuzar mai mushi hidima la tabussu hadisana hadisan tabsisan ba mai watsa zance ba ce watsawa tana jin kuna hirar ku ta manya ita tana hura tana aikin ta amma har abada baka ji ta dau magana nan ta kai wani guri bai ake nuna cewa yarinyar kirki ce wala tanfusu miratana tafsisan kuma bata daukan abincin mira shine abinci wannan miru ahalana wani hafaza akhana wala tanfufu miratana bata daukan ta yi nakalkin abincin mu ta kai shi wani guri ta wawwatsa wala tamla'u bainana wala tamla'u bainana ta ashishan ko baitana ne na da wala tamla'u baitana batta cika ɗakin mu ta ashishan da ciyawa ma'ana ba kazama ba ce gida tsab kullum zaka tarro shi ko kuma ta gashishan batta cika ɗaki gidanmu da da gishu da yaudara in an fasara shi da ta gashishan dan duka ya zo kala sai take cewa wannan kuma ta kare yaban wannan yan bangaren shi da abu zare da uwar shi da da dan shi da kankanan shi da wannan in da diyar shi kala sai ta ce kharaja abuzar abuzar ya fito wata rana wal audabu tumkhadu kwano na abin nan makayi na nono tumkhadu ana kada shi yadda ake sa nono a gora a rika kada dan a huddo mai ya fito wata rana a haka faleke mar'atan sai ya gamu da wata mace ma a hawala da laha tare da ita da yaranta ƙanana guda biyu kalfahadaini kamar damusa guda biyu ta siffanta da damusa saboda damusa ita ce take da sabo da mai kyautata mata da sanin an mata duk wanda yake ma damusa alheri to bata cutar da shi yal abani suna wasa min ta hati hasriha ya hasriha yaran ta kalkashin kuɓe kuibinta bi rumana taini da ruman guda biyu nan malaman tafsirin hadisi suka ce bi rumana taini ma'ana da nonuwan su guda biyu wanda suke farkon hutawa wasu kuma sun ce bi rumana taini da kuma abin nan wannan kinsu ƙananan abubuwa da suke wasa da su ruman na hakika su yaran ta ce me zai faru da ya ga wannan mace yana cin karo da ita faɗallaka ne sai ya sake ni wani kaha ya aure ta yake nuna namiji ba ɗan goyo bane inda mata suke ciya duk wancan yaban da ta kare gashi yana kyalla ido ga wacce shikenan magana ta kare sai ya sake ta ya arin wacce sai ta ce fa na katu ba adahu rajulan ni ma a bayan shi sai na auri wani namiji bayan mun rabu sariyan shi ma mutum ne mai karamci ma'ana sharifan mutum mai mai daraja rakiba shariyan abun hawan shi ma mai kyau mai daraja mai karamci wa akaza khadiyan kuma ya dauki ta wannan kinshi na ƙabilar rumhin shi wannan mashi mashi wanda aka kera shi daga ƙabila ta haɗu ƙarya ce a garin haɗu wa araha alayya na aman kuma ya koro mini nau'i nau'i na dabbobi sariyan masu yawa kowane nau'i na dabbobi sai da ya kawo mana a matsayin sadaki wa ɗani min kulli ra'ihatin zaujan kuma ta kowane garke sai bai da bani ya limka mini kashi guda biyu shine zaujan aure guda biyu in tumakai ne bado da maza da mata wajen garke guda a turo in raƙuma ne da maza da mata a turo wa ƙara sai ke cewa kuli ummu zar'in ki ci yake ummu zar'i wa miri ahalaki kuma ki ciyatar da yan gidanku ma'ana wa namiru ahalana almira ciyatarwa amma nan mi tace falau jama'atu kullu shay'in da a ce zan tattara duk abin kowane abu a ɗanihi wanda ya bani ma balaga asgaru ani ya ci abizar bai kai ba da ko ɗan ƙaramin makayi na shan ruwa na abuzar bai kai ba wannan ke yake nuna duk karamcin da ya mata don mucintin da ya mata ba ta manta ba da mijinta wancan na farko abuzar shi yasa suka ce na yana daga cikin abin da laraba suke cewa malhubbu illa lil habibul awwali so ba komai bane sai su a wajen mace wanda ya kasance na farko wanda ya zama na farkon da ya fara buɗa mata ido wajen so to har abada shi yake cikin zuciyarta matukar ba a yi rabuwa wulakanci ba da cin mutunci ma'ana asgaru an ya ci abizar shi yasa Allah maɗaukin sarki suka ce masu sharhi a wajen matan wannan matan aljanna sai ce lam yadda mai sunna in sun qablahum wala jan kahin mai su wanda yake mijinsa a aljanna babu wanda ya taba su ko namijin mutum ko kuma aljani yake nuna cewa idan a ce da wani ya taba su to kullum zuciyarsu tana rataye da wancan ba su manta shi shi yasa suka ce da a ce alhariri da wasu malamai suka ce da a ce zawara bata da wata matsala sai kasancewar duk wani alherin da ya fito daga gare ka ta yi muƙaran da shi da tsohon mijinta duk abin da zai fito to wannan kaɗai ya ishe ta sharri duk abin da za a mata ya ta yi muƙaran da shi da tsohon miji saɓanin budurwa ita da bata san kowa ba duk abin da aka mata shi ta sani ƙalat aisha aisha take cewa Allah rada ita fa qala li rasulullah sallallahu sai manzon Allah sallallahu alaihi ya ce mini kuntu laki ka abi zar'in ni na kasance miki kama abu zar'i ne li ummu zar'in ga ummu zar'i kenan nan gurin me yake nihi kenan nan abin da yake to in ya ce eh yauwa magana ka akwai ta na idrisa kai ma ka hudu yawa wajen kyautata amma ba wajen saki ba tunda har ga saki can to ba annabi yana nihin ba cewa ni ma haka zan muke yadda abu zar'i rayuwa ta yi daɗi ana yaba zaman kuma a ƙarshe in sake ki in ga wata ba haka ba yake ne shi yasa malaman hadisi suka ce balaga shi yasa ya ce kuntu laki laki bai ce ba alaiki bangaren alkhairi ni zan kasance miki kamar abu zar'i shi yasa ya yi amfani da laki kenan ba alaiki ba da alaiki ne kenan bangaren sharrurrukan amma da ya ce laki ma'ana bangaren alherurrukan zan kasance miki kamar abu zar kuma ita ma saboda aisha allah yarda ita ita kaɗai ce wadda annabi sallallahu ya aure ta tana matsayin budurwa kuma shine ma wanda ya bata kima da daraja a wajen annabi alaihi salatu wassalam me yasa wa'ancan saboda wa'ancan duk matan wasu ne duk abin da aka yi zai kasance suna tuna wancan mazajen nasu kwakwalwarsu wata ba yadda za a yi hudda ta da tunanin wancan wanda ya abu dirar da aka yi wani abu ko kuma ya mata wani abu ya tayi mukarana shi yasa hariri Allah mishi rama a mukama da ya samu zawara ya ta cin mutuncin ta da ambato aibubbukan su da uyu bikinsu da wannan kinsu ne ba zan mu takaita insha Allah kana a rike kalmomin da suke ciki dan saboda shi na wajen ummu zar'in ya yi yawan kalmomi bakin baki gara'ibul kalimat sama da sauran wannan sauran maganganun na wadancan